الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin ga watan Jumadal Akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na biyu a sura ta talatin da bakwai suratu safati za mu tashi darasi na uku aya ta saba'in da ɗaya muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين
Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad dalla qablahum aktharul awwalin hakika kafin su su waɗannan mutane da ake magana a kansu mafiya yawan mutanen farko sun bata irin su karuna kaga Allah ya ce fa asafna bihi wa bidari al-arba kai sai Allah ya gaya mana cewa kasa ce ta damci ya tafi kasa ko kuma fir'auna shi da tawagarsa ta iza da zaka kullu zarakum qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin ko kuma samudawa ko samuda kama abuka ko adawa duk Allah ya ba mu labarin wayannan su ne wato waɗanda suka bata din balla aktsaru aw wato qablahu aktsarul awwali sai Allah yake wa laqad arsalna fihim munziri hakika mun aika musu da munzirina masu gargadi fanzur kaifa kana aqibatul munziri ka duba da kyau cewa ka duba ka ga yaya ƙarshen waɗanda aka yi gargadi ya kasance a lura ولقد أرسلنا فيهم منذرين بالكسر على الذال الذال المعجمة kaga wannan zalin an mata kasra duk abu ɗaya ne bambancin su wata ne kawai nan kuma fanzur kai fa kana aqibatul munzirina maimakon munziri shine a balaga ce cewa ajnas kaga yanzu kalma ɗaya ce bambancin wata ne ya ba su ma'ana daban-daban al munzir shine mai gargadi al munzar wanda ake wa gargadin kamar yadda yake alwudu da alwudu ne kawai kana canja wata ne to ma'ana ta canja alwudu alwala alwudu kuma abun alwala azzunub zunubi azzunub abun mazubin ruwa to shine kaga nan wala kada arsalna fihim munziri Allah yake hakika mun aika musu da manzanni masu gargadi daga cikin su Allah yake fanzur kaifa kana aqibatul munziri duba ka ga yaya karshen waɗanda aka yi gargadin suka kibiya ya karshen su ya zama wannan shine abin da ko da yake ake so a kalla ga mai tadabburin alqur'ani idan Allah ya kawo irin wannan ba so ake kawai ka tuno fir'auna da hamana da qaruna da ada da samuda ba a'a hatta wanda suke rashin ji na zamanin nan da wanda yake jin cewa Allah ya kale je ma istidradi to ake auna ya gani duk misali ake bayarwa dan ka sami ibra fa akabiru ya ulil absar wannan shine amfanin karanta qur'ani da kuma bibiyar ma'anonin sa da sauraron wato abin da yake gargadi a kai sai Allah yake inna ibadallahi almukhlasin amma banda bayan Allah madaukakin sarki su kadai ne waɗanda Allah ya tace ya zaba su kadai ne waɗanda ba su fada cikin wannan halakar da kuma bata ba Allah ya sa mu a cikin su shine malai yake yuhbiru ta'ala anil umamil madiyah Allah ya ba mu labari akan al'ummar da ta shuɗe da cewa an aksarahum kanu dalli mafiya yawan su batattu ne me yasa yaj'aluna ma'a Allahi alihatan ukhra domin suna sanya wa Allah madaukakin sarki wasu ababen bautar daban wa zakara ta'ala annahu arsala fihim munzirin sannan Allah ya ambata mana cewa ya aika musu da masu gargadi yunzaruna wato yunzirun wanda za su wa yuhadhirunahum wa nikmati wanda za su musu gargadi su gaya maka su gaya musu cewa akwai nikima nikima wato azaba ga wanda ya yi liman kafara bi ga wanda ya kafirce wa Allah wa abada gairahu ya bauta wa waninsa wa annahum tamadau ala mukhalifati rusulihim wa takdhibihim amma duk da haka sun ci gaba da saba wa manzanninsu da kayyata manzannin fa halakal mukaddibi wa dammarahu sakamakon haka Allah ya halakar da su sannan ya ruguza su wa najjal mu'minina wa nasarahum wa zafarahum sannan Allah madaukakin sarki ya kubutar da mu'minai shine illa ibadallahi al-mukhlasina din sannan kuma ya sa su ne masu masu rabauta shi sa ya kare da cewa banzur kaifa kana aqibatul munzarina illa ibadallahi al-mukhlasin sai Allah ya ce ni ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح fil alamin Allah yake wa laqad nadana nuh hakika annabi nuh alayhi salatu wa salam ya kira mu inda Allah ya kirawo mu shine da yake rabbi inni maglubun fantasi ya ubangiji an fi karfi na ka aka zamu abinda annabi nuh ya faɗa kenan cewa sun fi karfi na Allah ka taimake ni ko kuma inda yake cewa rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara ya ubangiji karka ba kowa ko mutum daya daga cikin kafirai a kaban kasan nan innaka in tadarhum domin ka basu yudillu ibadaka za ka batar da bayinka wa la yalidu illa fajiran kafara ba wanda za su duk haihuwa wanda take da ciki ba dan cikin ta ba arne ba musulmi bane to wata gina wani ya tambaya ya akai annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya yake kauna da wuri haka ba yake kauna yayi ba tun kinin za ku tuna a suratul hud mun biya cewa Allah ya mawa wa'i wa uhiya ilayya ko annahu lan yu'mina min qaumika saboda haka Allah ya mawa wa'i cewa ba wanda zai imani cikin mutanenka to wannan aya ce ta sai nan yanzu yake kauna domin wala bi tabim am alfa sanatin illa kamsina aman ko ba kadahum tubanu a can cikin suratul ankabut wa hum zalimun saboda haka ya zauna yana tawa a tsawon shekara 950 amma gaba ɗaya sun kiji to shine Allah ya mawayi cewa waɗannan mutanen fa da kake bi da daddare da rana yana mutuwa a jikai da zuwa ba za su ji ba to bai manta da wannan abin da Allah ya gaya mar ba to shi ta inda yake la ta zar ala al-ardi min al-kafirin da yara ya ubangiji karka ba ko mutum tsaye a ban kasan domin ka bar su ba wai su ba wai su kansu da ne yake kaura da zuwa ƴaƴan cikin su ba haka eh to shi ne Allah yake ya kira mu kuma mun amsa masa fala ni'mal mujibun Allah yake ma dalla da masu amsawa su a kenan Allah madaukakin zargi ma dalla da wanda ya amsa ba wane mutum dama akwai wurare da dama kun ga akwai gurin da Allah yake yaban kansa akwai gurin da mun yi wannan bayanin a wajen alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah yake wa najjaynahu sai muka tsira da wa ahlihi shi da iyalansa min al-karbil azim kaga anan ku kalla shi da ake so a tadabburi al-ahl mun ka wannan bayani shi ba yau aka ce ahl yana daukan matar mutum ko mata da ƴaƴa ko mata da tsawon ko kuma mabiya sauran jimin sha ba da misali mun bayar aka annabi Huda alaihi salatu wassalam dan gani daga kuma annabi Musa da yawan iyalinsa a lokacin da suka fito sai wanda yake nuna mabiya shine kawai ina ji wa ba da misalin sa ba zo dai da muka zo daidai gabar mun ba da misali akan wanda yake nuna wato mabiya da Allah madaukakin sarki wato yake فإذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا نحمل فيها من كل زوجين اثنك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وأهلك وأكل cewa lokacin da ruwa ya zo ya fara kukkullowa ta karsan tanjeru da Allah madaukakin sarki zai sa a yi musu ruwan tufana ta karkashin wuta ta nan suka fara ganin ruwa na bulbulowa ana gurasa ga wuta na ci amma sai a ga ruwa na fitowa take to shine Allah yake da umarnin mu yazo da azaban mu ta zo wato tanderu ya rika bulbular da ruwa kullu ahmil fiha min kulli zawjayn sai muka ce da shi kowanne sunfi ka dau mutum biyu mace da namiji kowanne nau'in dabbobi da mutane wa ahlaka sai Allah madaukakin sarki yake da iyalanka shine malamai suka fassara da cewa jama'arka kaga can wato min kullin zaudaini sai aka ce ba mutane ake magana ba ana magana akan sumbin dabbobi akuya da bunzuru um doki da godiya raƙumi da taguwa haka kaza da zakara kowanne shine zaudaini sai wa ahlaka da wanda suka bi ka sai Allah madaukakin sarki yake illa man sabaqa alaihi alqawlu sai wanda azaban mu ta tabbata akan sa a cikin mabiyan nasu kenan da iyalansa da mabiyan gaba daya to shine nan waladainahu wa ahlihi muka tseratar da shi da shi da mabiyansa min al-karbi al-azim daga wato al-karbu wai damuwa bakin ciki wanda yake babba to kaga waye kawai yayi ragowa sai wa Allah madaukakin sarki ya ga mana wanda waje Allah zuriyatahu umul baqin sai muka sanya zuriyarsa ita ce wadda ta wanzu wace ce duriya za mu bi wato nan gaba duriya annabi nuhu alaihi salatu wasalam da ta raguwa kaga dai mun ji a suratu hud cewa wato ya kira ɗansa ya ce da shi ya tau ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafiri ya kai ɗan ɗana zo ka hau wannan abun hawan namu kar ka zanto cikin masu wa Allah mutunci kafirai qala ta'awi ila jabalin ya'simuni min al-ba's yace ya baba ni wancan katin dutsen zan hau shi zai kare ni daga ruwan da zai yi gaba ɗaya duniyar da mutane sai mahaifin yace da shi la asima yawma min amrillah ai yau din da kake ji wato kake ji da gani ba wani abu da zai tsare ka daga umarnin Allah mu daga al'amarin Allah saboda haka in zaka zo ka hau ka zo ka hau Allah sai ba mu labari cewa wahala bainahum al-mawdi fa kana min al-mugraqin saboda haka ana haka yana magana yayi sai igiyar ruwa ta zo ta shiga tsakanin da da uba gaba ɗaya ta raba su ma Allah yake gaba ɗaya wakila ya ardu bil aima aki wa ya sama'u aqli'i wa dhib al ma'u wa qudi al amr wa tawakkal al jubi wa qila ba'dan lil qawmi zalim nan da nan Allah ya gaya wa kasa sama da kasa kowanne bulbulan da naka haɗu shikenan dan sai ya kau saboda haka daga ne ya fada cikin wato waɗanda aka halakar to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana anan cewa waja'alna zurriyatahu humul baqi mala yayi wani bayani anan cewa yayin da ubangiji madaukakin sarki ya ambata mana na tafiya yawan mutane annahum dallu an sabilin naja cewa sun kaucewa hanyar da take ta farki ta daidai wadda take da a ce duk wanda ya hau jirgin annabi nuhu ai ya tsira to waɗanda ba su hau ba sun shiga wani yanayi to sai yake shari'a yubayyinu zalika mufassilan sai Allah ya fare mana bayani jalla dalla fa zakara nuhan alaihi salam sai Allah madaukakin sarki ya ambata annabi nuhu wa malaki min qaumihi min at-takbir da abin da ya haɗu da shi a cikin mutanansa na karyatawa wa annahu lam yu'min minhum illa al-qalil ma'dul al-mudda ba wanda suka yi imani daga cikin mutanensa in ba ɗan kaɗan ba duk da tsawon lokaci da ya ɗauka na shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi kaɗan ne suka yarda da shi to shine abin da yake gaya mana anan to sai yake cewa labita fihi ma'alfa sanatin illa 50 ama ya zauna tsawon shekara 150 falan ma dala alaihi zalik wa shadda alaihi tasbibuhum yayin da wato wa'azin yayi tsaho karyata wa tsananta wa kullama da'ahu muzdadu nafra duk lokacin da yayi musu wa'azi sai ga kamar ƙara zuga ce akan shegantaka fada a rabbahu anni maglubun fantasi ne ce ya ubangiji sun fi karfi na ba Allah ka kawo mun agaji an gane ko fa qadiba Allahu li qadrihi alaihim sai Allah madaukakin sarki wato ya wato ya fushi da su saboda fusata annabin da ya aiko da su kai wani hada kala wa laqad nadana nuhun wa la ni'mal mujibun wa najaynahu wa alahu min al-karbi al-azim wa ja'alna dhurriyyatahu hum al-baqin Allah yake muka sanya zuriyar sai ita ce mai wanzuwa malai yake annasu kulluhum min zuriyyatin wa ina alayhi salam gaba ɗaya mutane su ake nufi da zuriya annabi nuhu amma imam ahmad yana da ruwaya daga sabura cewa anna nabiyyan lahi sallallahu alaihi wasallam kala samu abul arab wannan zuriyar annabi nuhu din wasu ne mutum uku da samu da hamu da yafi shi samu shi ne baban larabawa gaba daya wanda ta annabi isma'il har zuwa tsaka annabi alaihi salatu wasallam ta bangaren samu suka fito sannan kuma ham shine kuma tsakan wato abul jai abul habash kai kai wato shine baban mutanen habasha kaga ka iya cewa har abin da ya shafi yan afirka gaba daya an fahimta da ke ku to shine ham shi kuma yaji shine abu rum wato uba ga turawa kenan da yan italy gaba daya to shine yaji wannan kuma hadisin tirmidhi ya kawo shi da isnadi wanda yake mai kyau to shine ma da yake gaya mana anan duk da yace wato abin da ake nufi da rum shine humul rumul uwal wato rumawa na da ba wanda aka tuke a yanzu ita ne kawai a rumawa na da tana da fadi wa humul yunan almutanassibuna ila rumi ibn miki yace su ne yunawa mutanen girkawa girki saboda haka su ne waɗanda ake dangana su zuwa ga Rumi ibn Libi ibn Yunan ibn Yazid ibn Nuhin alaihi salam kaji na sabata su wannan to shi ne Allah yake wa tarakna alaihi tajiya fil akhir sana Allah yake muka bambar kyakkyawan ambato shiwa ga waɗanda za su zo a baya shi annabi Nuhu alaihi salatu wasalam Abdullahi Abbas yana cewa yazkuru bi khairin wa yuzkaru bi khairin duk wanda ya faɗa annabi nuhu sai ka ji yana faɗa alkhairi a kansa cewa ya yi kokari yayi kaza yayi kaza shine tarakna alayhi fil akhiri kaga ake abin kirki za kai ba rubuta sunan ka za a yi a titi jibe za a yi ta tuna gaba ba ji bane sab abin kirki ka zama mutumin kirki jibe za a tuna ka to shine yace ya ali lisanu sirqin lil anbiya'i kullihim wa haka katada da imamu suddi suka faɗa ai abu kallahu alaihi sana alhasan fil akhari cewa da mutane duk wanda ya tashi faɗan sa zai faɗa alkhairin sa kamar da Imam Zahab shi ma yake assalamu wa salamu alhasan to shine salamu ala nuhin hadiya fil alamin lalle aminci ya tabbata ga annabi nuhu alaihi salatu wa salam fil alamin a cikin talakai gaba daya ai min zikril jamil wa sana'i alhasan annahu wato yusallimu alaihi bi jami'i tawa'id wal umam cewa wato za a ta ambatansa da alkhairai duk al'ummar da ta zo za ta ambace shi da alkhairi sai Allah yake inna kadhalika inna kadhalika najzi al-muhsinin innahu min ibadina al-mu'minin ثم أغرقنا الآخرين وسأل الله يجي إيرو وانا أبن دفع أيوك على خيري إذا مسلم ينعي بأسي أن نباوا بأسي kai ma idan kana yi yanzu illa kadhalika najzil muhsinin idan kana aiki alkhairi to kai ma haka za mu saka ba sai ka ga duk yadda kake goyi aiki dan akwai a cikin mutanen ba ko wanda zaka ga a cikin wanda muke rayuwa da su suna ayyuka alkhairi ba kuma sa so a sani to wallahi ko bayan mutuwar ka sai an sani wannan alkawari ne na Allah domin cewa yi kaza inna kadhalika najzil muhsinin kamar yadda kaga haka haka muke saka wanda ya kyautata in dai za ka yi aiki alkhairi to Allah madaukakin sarki zai fito da a misali zan ba ku ko iyayenmu na baya bayan nan da suka rasu ai za ka je mutum ya mutu sai ta faɗa wani ya zo ce biye mar kaza wani ce biye kaza alaji akwai wanda muke haɗuwa da su a harkar dawa suna faɗar kanin alaji wakil to ba alaji abba na nan NNDC a kowanne je muka haɗu za a yi wannan maganar sai ya riƙa gaya min wasu abubuwa da cewa sun san yana wasu amma sauran wallahi sai wayar rajiyar da ka gane shi yake haka Allah yake wasu daga cikin waɗanda aka yi wasu karɓar zuwa suna faɗa cewa ai lokaci kaza da za a yi kaza shi ya musu kaza to ina ka gane ka na bijin wasu ba sai a rubuta sunan ka katon titi ko wani hotel ba Allah da kansa zai fito da sunan ka yake a gaya wa mutane cewa kai wani ba Allah yana faɗar alaji ba ce to ba shi ma yake rigarta ta sallah sai bayan ya mutu yake faɗa rigarta ta ta aure ta angwanci kai yake wallahi ana igobi auren ya sa aka kira shi yake wata riga za ka sa yake lokacin ma irin tazartar na yake sa yake wani yake ba za ka sa wannan riga bai tura aka ciyo masa babban riga wani kuma yace shi wallahi saboda shekara goma ɗan gidansu kayan sallah da suke sawa to shine ina kazalika na bizil mawkin ko in kana yi ko baka faɗa ba za a faɗa Ali bin al-Abidin wa ya gaya wa ba wanda ya gaya amma yana mutuwa aka gane cewa shi yake kaza da kaza da kaza shi sa ra ga duk yadda kake koyi aikin wallahi ya fito kai dai yi kokari kawai kamar yadda zamu zo magana ikinashi nan gaba kai tsarkake zuciyarka din ran da za ka amma Allah zai ga mutane kane sannan ka tafi wato ka zai zanto ka yi wato wannan shine abin da annabawa suke nema kan za mu zo nan gaban mu ji hatta annabi Ibrahim cewa waje an nini sana sirikin bil akhir saboda haka kai alkhairi duk inda ake so ayi alkhairi kai ka boye to Allah ba kai ko ku ni amadu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wa madha wal mu'minuna Allah ya ce ku yi aikin kawai Allah da bando za su gani kuma mu'mine ma za su gani sai wai ka mutu sai a ce wani fa shi yayi kaza wani shi yayi kaza haka yake amma kuna ina wanda zai zo yanzu sunan zama ba a jin shekarun baya wasu shekaru a baya wani ba lokacin gidan rediyon Kano ne kawai a nan wanda za ka iya cewa yi wata makaranta alkawari suka yi zuwa sun yi zuwa ya kai arba'in ran da dai suka dame shi sai ce ya zo ya ce yau zai baya da ya fito an cika da mutane zai fara faɗa cewa ina gidan rediyo haka zan ba ku kuɗi ba gidan rediyo ya rika faɗa sai da aka yi wato rediyon kano suka zo to kaga yanzu sunansa ba ba sani ba sunansa ba babu to haka Allah ya yi idan za ka yi abu ka yi danki kawai inda ma nudi abukum bi waje illahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura idan to baka neman sakamako a gurin kowa to kake Allah ya saka ba ke zai saka sannan kuma za ka zamu kyakkyawan ambato a cikin al'umma amma suna ka je gida katin gida ka sa sunanka ka tafi dinki da za a sa sunanka duk ba shi yake sa a kanka ba ba shi wani ayyukan alkhairi da ikhlasi su suke sawa sunanka ya wanzu ko da baka bar kowa a duniya ba to shine wannan inna kadhalika najzil muhsinin haka muke sakawa duk wanda yake kyautatawa shine dadin aya da Allah ya ce inna kadhalika najzil anbiya to ba za mu shiga ba ba duk iya yadda kake da din kilafin ka wallahi Allah ba zai saka ba amma sai yake al muhsinina duk wanda ya kyautata shi ba haka zani ba kana ne to sai ce innahu min ibadina almu'minin hakika shi annabi nuhu alayhi salatu wasalam yana cikin bayin mu mu'minai kasancewar annabi yana cikin mu'minai ko kuma imani yana cikin annabi wanne ne ya girmama wani imani ne ya girmama annabi ko annabin ne ya girmama imani wannan tambaya nake yi eh kasancewar yanzu cewa ai ka an jingina wa annabawa imani cewa wato innahu min ibadina almu'minin yana cikin bayin mu mu'minai ai yabo ne ko kai yanzu Allah ya ce ba mu'mini ne kai ai ka ga wato mun da ba za ta tsaya ba to sai muka ce ni yanzu ko kai idan ka ce kai Allah madaukakin sarki yace kana cikin masu imani kasancewar imanin da aka maka mun imanin ne ya kara mun daraja ba ni ba imanin daraja ko to sai nace su annabawa idan an dangana musu musulunci kamar da wata aya ta faɗa inna anzalna tawrata fi yahudan wa nur yahkumu bi annabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu alladhina aslamu kawai ke zuwan kawo cewa waɗanda suka musulunta kasancewar a cewa annabi ya musulmi musulmi ne shi ya musulunta ko mumini ne shi da musuluncin da imanin wanne ne ya samu daraja annabin ne idan aka dangana shi da musulunci ya samu daraja ko kuma musuluncin ne ya samu daraja kasancewar an ce wannan annabin shi ne yawwa shi ne bambanci malamai suna tattauna wannan matsala cewa a cewa musulunci wannan annabi shi musulmi ne to ko musulunci ya sani fa wato shi aka ɗaukaka ba musulunci ne ya ɗaukaka annabin ba amma kowanne gaba gari ba su ba aka ce ba musulmi kun ga ko alajamin dan ta kun ga ai abin da ya rika faɗa a ƙarshen nan kenan kun fahimta da ke ko yana cewa Allah ya sa ya mutu yana musulmi duk da annabawan gaba ɗaya wasu ma za ka ji suna faɗa haka amma kasancewar su musulmi shi yake nuna cewa sun suka karraba musulunci ba musulunci ne karraba su ba duk da za ka ji sun ce fala ta mutu na illa wa antum muslimun nabbi kada ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fadi wa samawati wal anta waliyyi fid dunya wal tawaffani musliman duk suna ba ta haka koya mana aji mu ake koyarwa an fahimta da jahu yawa domin Allah madaukakin sarki baya dauko matsayi na annabta ya bawa wani daga cikin bayinsa sai ya kai ya karan sai ya san karanta ya kai kan kai ku saboda haka shi zaka biya zika zama musulmi to shi kuma zai biya zama musulmi kai shi sai kai sai ka ji ka ji shi ka ba Allah sannan za ka zama musulmi shi kuma da ba Allah ne ya aiko shi kun fahimta da kyau ko to shi ne bambancin sai ka ji shi yanzu shi yadda kai yadda da Allah ba kai yadda da annabi ba to ba musulmi ba ne kai to shi sa yadda da annabi kai yanzu kai ne ka samu daraja saboda ka zama musulmi sakamakon yadda da shi kai ka iya cewa musulunci zuwa ya rabi a jikinsa idan baka rabe a jikin annabin ba to baka zama musulmin ba sai ka rabe bi to shine innahu min ibadina almu'minin sai Allah yake summa agraknal akharin sannan ragowar gaba ai muka halakar da su kaga da yake nuna cewa da wadi da ham da sam su kai suka suka yi wato suka yi tsira a cikin duk abin da yake cikin jirgin ruwan su kai suka tsira bisa duk wanda ka gani yanzu tsatso ne na annabi nuhu ya muri ne berabe ne bahauje ne babar kowaye in ba ku haɗu ta kusa ba kun haɗu a nesa haka abin ne an fahimta da kyau ko to wannan shine sun ma gara kadal ai ahlaknahu muka halakar da su balan ya buka minu ma'ainun tadra wala zakaru wala wala zikra lahum wala ainun wala athar wala ya'rifuna illa bi hadhihi sifati al-qabiha ba sun su ba sai da wannan sifar wanda take mummuna to kaga magana cewa akwai wani mai suna iwaja za ku rika jin yan tarihi da ajini wasu suna faɗa a rediyo cewa ai da aka zo akwai wani mai suna iwaja shi da aka gama ruwan tufa nan a iya kaurin ta yi duk gaba ɗaya waya kauri ka ji ruwan da aka ce ta sama da ƙarfi ya haɗu wai shi a iya kaurin ta yake kawai da yunwa ta kama shi sai haka da hannu sai kamo kifi sai su haɗa shi da rana in yaga su sai sai wargar da kai kuma shi fa irin shark din nan ko wen shi za a kama a gasa sannan yayi kaga wannan ma anzalallahu bi hayyin sunna wanda yake bibiyar qur'ani ya san wannan tatsuniya kake biyawa ba ta da asali an fahimta da kyau ko sannan kuma abin da zai ƙara kane ta ma kissan na biyu shine cewa ai Allah annabi alaihi salatu wasallam ya ga mana waye kowa tsaho ne a duniya waye ne annabi adam zira'i nawa ne shi ha zira'i nawa sabai kuma mala ali kada suna kasu kana ta mai mai sabai kuma da kan annabi adam alaihi salatu wasallam ai annabi yake cewa za a wuce ki ko raguwa za a yi kowa duk wanda zai zo bayan sa sai dai kasa ya zama zara'i hamsin da tara digo kaza daga nan a cikin kasa a cikin kasa to ya akai wani ya zo ba annabi adam har yake gasa kifi a sama tsakani da Allah na au to kuma matar ku ita ma ba mu sanya tsawon na ta yake a hada mata ma yana bai wata wajen matar bajiya na ita tana kafadar sa ko sai ni ka mata dinki Allah ya bada lada ma anzala Allahu bi hadhihi sunna ba shi da asali bai da titi saboda ka ga abin da Allah ya ce sun ba azraqan al-akhari to kun ji wani karatu to da suka bata wai sai kace me ka tawaye mutu duk wannan abin da ya rike mata tana kafada ana ta ruwa yana halakar da jama'a ta ta banta wannan to Allah ya kiyaye to sai Allah ya kiyaye وإن من شيعته لإبراهيم wane mutum إذ جاء ربه بقلب سليم Allah madaukakin sarki ce wa inna min iyatihi abdani yaudu ila man cewa daga cikin tawagarta shine iyati ko mabiya na Ibrahim akwai annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam in ja'a rabbahu katina lokacin da yazo ubangijinsa bi kalbin da zuciyar da take salimin lafiyayya kaga haka Allah ya faɗa cewa ba ni shiga aljanna illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da zuciya lafiya to shi yaji annabi Ibrahim an faɗi cewa ya zo ubangiji da lafiyar zuciya to mu dawo baya wa inna min shi'atihi la Ibrahim ay min ahli dinihi cewa wanda suke kan addinin sa kan addinin wa dalilin kan wa yake goma annabuwa annabi Nuhu alaihi salatu wasalam sai Allah yace akwai annabi Ibrahim yana cikin tawagar annabi Nuhu alaihi salatu wasalam domin shi ma daga wannan sakan ya fito da suka yi ragowa an fahimta da kyau ko yawa kaga ibn abbas abin da yake kira ai min ahli dini da mujahid sannan sai da wasu kuma suka ce min hadi wanda suke kan wa sunnati wanda suke kan tsarin da sunnarsa shine wa inna min shi'atihi la ibrahim to wani dan shi'a da ya tashi ba da hujja sai yace wai ga ayat da take nuna shi'a ai Allah ya ce wa inna min shi'atihi yanzu dan Allah banda rashin hankali wa kuke jingina wa shi annan ne gaba ɗaya ba sai na alwa to kuna so ku ce annabi ibrahim ma yana cikin mabiya sayyidina ali hankali zai karbi wannan tsakanin annabi ibrahim da sayyidina ali waye fara zuwa to da Allah kaji to kuma banda wannan gurin duk inda shi'a ta zo ko a shi'a ko a shi'a bil ayn ta zo alqur'ani ka ga yawan wanda ta zo ta alheri duk ciki inda so kake wato ai ma bayani sai ka dauko gaje innal ladina farraqu dinahum wa kanu fi allatta minhum fi dai ko farraqu wanda suke suka yi ayaza da addinin suka kowa ya kama bangaren sa Allah annabi alaihi salatu Allah yake latta minhum fi ba ruwanka da su to ya zai da wannan ayar sai ka karanta masa ko kuma ka dawo maryam thumma lananzi anna min kulli fi'atin ayyub ashaddu ala rahmani asiya lananji anna min kulli fi'atin kaga inda tazo da kalmar ma da yake so za mu kiro da kowace tawaza wanda yafi kowa rashin mutunci dan wuta ba ke magana to kaga sai ya dauki wannan magana zai da ita kuma ayyuhum ashaddu ala rahmani asiya to saboda haka wannan ba magana bace wanda a da ba a karbe ta kai ce magana ce ta molanka to shine wa inna min fi'ati in tawagar annabi nuhu akwai annabi ibrahim alayhi salatu wassalam idda rabbahu domin ya zo ubangijinsa fi kalbi salim da zuciya lafiyayya wanda ba kirka babu wani abu duk na sabo a cikin zuciyar shine kalbin salim ya Allah yake إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون wane mutum أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين Allah yake in kana ya addini ku tuna lokacin da yake wa mahaifinsa wa qaumihi da mutanansa ba za ta abudu me kuke bautawa me kuke bautawa a iskan alihatan dunan layi turidun ai a alihatan dunan layi turidun iskan wasu allolin daban waɗanda ba Allah ba kuke jingina wa Allah madaukakin sarki dan kaje kawai domin abin da ake kira da al-isku shine fabrication ka ɗau- ka kirkira abu babu shi ƙarya kun san bambancin ƙarya da kaji shine ita ƙarya zai iya zuwa ya ƙara gidiri an yi abin amma ba a gabansa ba ko kuma an yi amma sai ya yi gyara shi yadda za a ji daɗi wannan shine ƙarya amma ƙage ba yi ba kwata-kwata babu shi shi sa bai hankalin ya kalli suratul nur da muka wuce a baya isan na na Aisha da Allah ya zo magana ta ba cewa ai ƙarya ba cewa isku innal ladina ja'u bil iski usbatun minkum ja'u bil iski wanda suka zo da kirkirariyar ƙaryar nan haka Allah yake da kansa wanda suka zo da kirkirariyar ƙarya wanda abin da ba a yi ba wasu tawaga ne daga cikin ku wane mutum kirkiriyar ƙarya kamar an gane ko saboda haka Allah madaukakin sarki ya gaya mana anan cewa to lokacin da ya gaya wa mahaifinsa da kuma iyayensa ba za ta abudu me kuke bautawa a iskan alihatan dunan lahi turidun yanzu wasu abubuwa kuke kirkira daban kuna jingina wa Allah wanda kuka kirkire su da kanku fa ma zannukum bi rabbil alamin me kuke tsammani ubangijin ku ubangijin talikai kaga sai da ya kawo musu rububiyya duk lokacin da zai yi wannan in yayi kuma sai ya kawo rububiyya cewa ubangijin da ya halitta kowa da komai me kuke tsammanin zai yi muku malam kata da yake ma zannukum annahu fa'ilun bikum idza laqitumuhu me kuke tsammanin zai muku idan kuka haɗu da shi ranar alkiyama wa kada abattum ma'ahu ghaira kuna bautawa wani za tare da shi kun san wa'in da ake bautawa gaba daya ba ta iya tsinana muku komai يلا يدين فنظر نظرة في النجوم نعم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين Allah yake fa nazara nazaratan fil nujum in da ku iya tuna kalmar nan mun fada a baya karatu biyu ko uku baya cewa idan annazar ko tazo sai ta aji da ila ko da fi ko kuma ba ta yi ta'addi da komai ba guda uku muka fada muka ce ko wace tana da ma'ana idan ta yi ta'addi da ila tana nufin kallo kenan na ido afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha kaga kallo ake nufi na ido kallo ake nufi na idanu amma idan ta yi ta'addi da shi to shi kuma ana magana akan tunani afalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi ko shin mutum ba zai rika tunani akan abubuwan da Allah ya yi sama da ƙasa kawai kisa muka ce littafin amfiniyar sararin samaniya imani ya kamata ta ƙara ba kwarai kuwa imani ya kamata duk halittun sama a kawai ne a kansu kamata ya imani ka yi ƙaru إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب akwai ayoyi ga masu hankali kadai amma to shine amma idan ta zo babu komai fa to wannan kuma ana rubun kujira fantaziru inna ma'akum muntaziru eh saboda haka kujira azaba za a yi yana da kyau ɗaliban ilimi su rika kiyaye irin wayannan abubuwan domin kamar da na gaya muku malaman mu yanzu abin da suke koyar da mu alqur'ani tadabburin wa amali ai tadabburi ai kuma aiki ne saboda haka inda kaga annazar ta zo da shi to zai hutar da kai anan domin an ta fassara kala kala fa nazara nazratan fil nujum sai mu ce ne kenan da yaje ya kalli taurari duk fasarorin da aka yi an yi wannan fassara fa in kana duba amma idan ka san wannan sai ka huta farazana nazaratan ya yi ta'adi da shi kallo yayi ko tunani yayi tunani da ya zo kan taurarin nan domin a lokacin ba kasuwar da take yi irin duba na tauraro to da ya zo dan ya hutar da hankalin su yayi kallon taurari addu'an sun dauka irin abin da suke yi shi kuma tafakkuri yake fi ayatillah tunani yake akan girman Allah shine yayin wannan tauraron ku dube su amma wanda yayin wannan ku kasa bauta masa to wannan fasara sai ka huta cewa tunani yayi akan halittun tauraro shine fa nazara nazaratan bin nujum fakala dai wannan saboda lokacin an haɗu ranar idi za a tafi wani biki na na bautar gumaka fakala sai ce ni taqimun ni taqimun din nan ni ne rashin lafiya ne saboda ne dan adam ne Allah ya halice shi duk wannan wato ogas din nan guda biyar da kowa yake da su kuma annabawa suna da su kowa alhawatul khams five sense organs da ake magana su ma suna da su ji am kamshi da wayi da sauran duk suna da su saboda haka sai yake ni ne rashin lafiya ne sai mutu tauriya inna fil ma'aridi la manduhatun min al-kadhib ko an al-kadhib saboda haka da annabi ya faɗa hadisan Abu Bukhari sai adabul mufrad to saboda haka sai ya faɗi wannan kalmar to sai suka dauka cewa yana nufin baki da lafiya yasa ba zai bi shi ba domin sun gayyace shi zo a tafi an gama ya goma ka wanka an shafa musu mai an ajiye musu abinci sai suka ce zo ka bi mu kar kuma ku manta akwai wanda zai iya ba umarni ya ba a ciki domin da mahaifinsa ka zo mu tafi sai ce shi ba shi da lafiya ko ni ne rashin lafiya ne wasu malamai suka ce a'a wannan kalmar da ya faɗa inni sakimin suna nufin inni da'ifun shi ne rauni ne ba zan iya bin ku ba gaskiya don wani zai zo karanta hadisin da muka taɓa biya a wani lokaci cewa annabi ibrahim bai taɓa faɗan magana da wanda take ba daidai ba ba guri uku ba aka ce na farko wannan shine wannan kalmar da yake ni sakin na biyu kuma shine lokacin da bayan sun dawo za mu ji nan gaba aka zo aka tarar biya rugurguza kuma kan ya bawa babban faja'alahum judatan illa kabiran lahum la'allahum saboda haka da yazo sai makalawa man fa'ala hadha bi alihatina ya ibrahim waye wa allolin mu haka suna tambaya wannan allolin namu waye ya zo ruguza su sai yake bar fa'alahu kabiru ma hadha wannan katan nasu shi yayi wasaluhum in kanu yantiqun ku tambaye su suna magana ba to shine ran ya ba suka ce ka san ba ta magana kuma zaka ce mu zo mu tambaye su sai yake ukrin lakum wani ma ta'buduna min dunillah sai da ku da ku da ababen da kuke bautawa ko ba bayan Allah da ba zai ke kafa musu hujja to kaga magana ta yi kenan magana ta uku lokacin da zaki tafiya da Sara ba ta sai ranto wani sarki shi kuma ana tsallake ruwa in kuka zo wucewa in dai kake kyawu mace ta yayi gasmunta fatan ta yi in dai ka zo da matarka saboda haka da yi sai ga ya tare da shi kike ki kar uwa ta wannan maganganun su ne kowanne kuma akwai wato amsoshin da malamin suka faɗa aka ce tauriya annabi alayhi salatu wassalam ko annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yayi to anan kaga shine magana da aka yi annabi ibrahim yayi tunani fa qala inni saqim fa tawallaw anhu mudbir suka juya baya sai suna masu tafiya sai inda ransu shine mudbir to me faru bayan nan فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين Allah madaukakin sarki yace wato faraga ila alihati ai raga bana mala sai ya karkata zuwa ga wannan allolin da aka bai ya ya samu dama fakala yana zuwa gurin su duk sun ajiye musu abinci abincin idi kiwon sallah kowa wannan waina wannan gurasa kowa saboda haka yana zuwa sai yace ala ta'kulu to ku alloli ba za ku ci bane yace da shi ba za ku ci ba malakum la kan digo ne yasa ba ku magana ne ne yasa farada alaihim darban bil yamin kawo sai rufe su da duka gaba da ya dau abu ya rika dukan shine fa ja'alahu juzazan sai da ya gudi gudi da duka gumaka illa kabiran lahu in sai babban kawai dan su dawo zuwa garin shi ma haka Allah yake in suka dawo sai makalawar gatarin auya ya bar shi kawai to shine faraga ila ali hadihim faqala ala ta'kulum malakum la tantiqun faraga alaihim darban bil yamin ya rufe su da duka bil yamin anan shi ma mu wuce irin ta a baya al yamin cewa da hannunsa na dama haka wasu suka fassara wasu suka ce a al yamin din ana nufin da karfi dan balarabe idan mutum idan yace darabta ni biliyamin idan yaji zabun zabun duka sai yace biliyamin wato bil kuwa kenan ba ruwan sa da dabace ko hagu a in dai da zabi kawai biliyamin saboda kowa ya san dama yawanci mafi yawanci a cikin mutane ba agwaye wanda suke da shi ba su da yawa saboda kuma karbi ya fi yawa a dama in dai ba mutum dama ya saba da wato hakan ba to suna faɗar wannan ko kuma a fatara ta uku irin wanda muka yi satin da ya wuce shine kamar da Ibn Juzay ya kawo bil yamin shine ya rantsuwa al yamin ta rantsuwa al hali zamu yi muna da kuma ayat da zamu kara kan ma'anar kallahi la akidanna asnamakum ba da an ji wallo mudbiri kun ga ai sai da yake wasu wallahi sai na rugurguza su ta faɗin to dama ya rantse to dina kake miliyan ne din dama ya rantse cewa sai yayi maganin na an fahimta da kyau ko to shi ne yace faqala wato Binyamin din kaga ya rantse cewa wallahi sai ya rugurguza su kuma yayi ba aka bado ilayhi yajiku sai suka dawo cikin sauri kowa ya ji ya gama wannan abubuwan da za a yi na shirka sai ga shi an dawo yajiku na ayyusri auna suna da sauri sai ba قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم قَوْمُهُ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ Allah madaukakin sarki yace sai Annabi Ibrahim yace kala ata'budu da ma tanhijun yanzu bayin Allah ko a rika bautawa ababan da kuke sassakawa da hannunku da kan suke jiro bubujiya su ture ta a sassaki kata ko a ce a zo a yi gunki shine yake yanzu ko a rika bautawa abin da kuke bautawa da hannunku kuke tsera shi da hannunku da kanku ai kamata ya kaga wanda ka kira shi ya bauta ba ko ba haka bane sai ka zama uban gidansa amma ka sassaka abu da kanka kuma yazo ka ka bauta ba ai ka ga rage hankali ne yawa shi da da imrul imrul kai lokacin da yana cikin wato dangiya haka za ka ce babansa an kaje shi ya mutu a jahiliya inda su kun san yadda suke a ba ruwansu nan da nan sai yace al-yawma khamrun wa gadan amrun yau dai ba zai gama shan ba zai rabu da shi to abba ya mutu to jiya ba za ta gaba da ta yace gobe a san me za a yi shine wa gadan amrun to shine wa gari da yaje ya samu gunkin to dama ka san jiya ne yiri gini cewa za ka buga kiriya cewa um in je ko kan inji sai tambayi gunkinsa ya buga sai ya sa wannan hayi ya kuma kadawa ya kuma sa man nahayi ya kuma kada sai tsallake sai dan ba ubanka aka ke wajisa to kaga wannan shine ai rashin hankali shine rashin hankali daga nan da ya tashi da ne ba aka ji da rabu sabawa ce ne ba yayi waki da wannan gaba daya to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa wato wallahu khalaqakum Allah shi ya halice ku wa ma ta'amalu da ababen da kuke aiwatarwa kuke aikatawa to a wani anan wasu yan wata yan daga cikin fira wasu ke fakewa da cewa ai shi kenan duk abin da kai mutum ka ga ya je yayi sallah ya je yayi azumi ya je yayi zakka ya ba da sadaka Allah ne da ba ya saje to kar kai blame din sama idan ya je gina ya jajiya ya yi luwadi ya yi sata duk abin da ya yi domin da shi da halittar duk Allah ne halittar saboda haka ba za a zargi su ba wannan ta'addanci ne ta'addanci ne aqida lafiyayya ta ahlus sunna wal jamaa shine abin da ake cewa cewa Allah madaukakin sarki shi ya halice ka an yarda da ayyukan amma sai ya baka karfi da aikin sannan ya kare ka da sarrafawa da zaki wa dai na hunne gidai inna alaina husabila imma shakiran shine wannan shine amsa kan wani ya rudar da kai shine amsa saboda haka ya rage ina ka rediyo shi in kaga dama an kajiyo sai ka sa su da da joyin in kaga dama an kajiyo sai ka sa ajar ai ta tura ajar ko ba haka bane rediyon ka ce yayi to haka yake abun to shine yake kalu bnu lahu bunyana kaji ko sai ka ce umnu lahu bunyana kaji ba ku gina masa wani gini fa alquhu fil jahim sannan ku jefa cikin wutar jahim wutar da ta ruru ita suke cewa jahim qalu hariquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'in dan Allah kan ciwo yau bazira cewa ku kona shi ku taimaka wa allolinku haka wani ya faɗa a cikin jeji ku zo mu kona shi mu taimaka wa allolinmu allolin yanzu za a taimaka in kuntum fa'in in har za ku yi haka fa aradu bihi kaidan Allah yake sai suka nufaci masa kaidi faj'alnahum al-asfalin sai muka sanya su sune al-asfalina wadanda suke a can kasa kuma al-asfalin me yasa Allah ya faɗi wannan sun suka kaskanta shi domin sai da aka yi rami mai girbi aka haɗa wuta ka ga yanzu a kaskanta shi da ai can cikin suratul anbiya sai Allah yake fa ja'alnahumul aktharina su ne a tararru tabaku nan kuma sai yake fa ja'alnahumul asfali su ne waɗanda suke al'asfali na matsaskanta tun da ake nuna wani lokaci yayi ai za mu tsaya a ra'uwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da subobin sa madaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata akwai ɗaya daga cikin mahalarta wannan masallaci kafin da ya wuce na ji ranar talata ne ko laraba haka Allah ya mata rasuwa alhaji ranar ko ina jin na ku iya tunawa lokacin da wannan system din da ya tsaya kamar siyayya shine kwalan gumur ya je wannan aba yana zama a kan konan wajen su a suna zama a nan waje wajen su tsohon sakatara ne a kauga kusan ya ji zama a nan an cika kotan baya kun ga yana ji a karatun mu ne ke gaya mana cewa idan mutum yana aikin alkhairi ni banda wannan lokacin ina ji gaba ɗaya sauri na da muka taba haduwa ne wanda wannan lokacin sai a wani lokacin ya taso mun taje karatu ya zabo ta nan muka nesa sai kuma wani lokacin da ya taba yin waya yake da Allah idan da wani ban san shi ba kawai ya tsaye mun waya cewa inda wani da yake bukatar tallafi na makaranta da Allah ya ba to ni lokacin akwai ta baiwa Allah Allah rabiya wanda ita kuma ba ta da kowa bare ne yake yana so ta yi jaraba shi ne cewa lokacin shekara uku ba yake nan da sai biya mata kuɗi ta yi jaraba yanzu can da nake muku ina ji tana da wuce bai tanta ba ni kawai ta hanya ta yayi wannan kaga waje waje ai waje waje an yi da da filikin dinasi kaga yanzu kana dan tana karatu kan ina ji tana da wuce yanzu sanadiyar ka wallahi sai biya mata kuɗi ta yi jaraba ta samu tireni takwas to ko shakka babu kamar da muke faɗa kun ga aiki alkhairi san da yana da rai ba tawa faɗa ba amma yanzu babu ransa wani abu ne da zamu faɗa domin wato a kan shi a cikin addu'a kuma mutane su tsara gane cewa kamar da muka faɗa a kazu cewa mutum yayi aiki alkhairi ya koyi wallahi ko bayan ranka ji an faɗa sai an faɗi kai dai kawai tsarkake zuciyarka to muna roƙon Allah mu wajen kuma na ga ya rubuta a satin da ya wuce a wannan da Facebook cewa za a yi masa aiki cewa a tashi addu'a yau za a shige da dukiya da sai na yi masa comment cewa Allah ya sa a yi aka na gani to kawai wa shige ni ko bayan kwana biyu sai na ji cewa rasuwarsa to muna roƙon Allah ya yaje masa ƴaƴan da ne wani an ce ya bar ƴaƴa biyu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su hakuri da juriya yana nan kusa gidansa wani san gidan ba amma an ce nan kusa da masallaci to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe masa ya ba su hakuri da juriya ayyukan da alkhairi waɗanda ya Allah madaukakin sarki ya sa zama masa sadaka jariya muna roƙon Allah madaukakin sarki kurakuran ka kuma Allah ya yafe masa muna roƙon ubangiji da sunayen da kyawawa iyayen mu da suka rage masu rai Allah ka fara musu lafiya muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka fitar su da gafara dan ta mu dawo Allah ka samu suka da kyau da imani rudin zamani da fitinar zamani Allah ka kare imani ina roƙo Allah da sunan ta jawa wa kasar mu Allah ya zauna da kalabi Allah ka kara zuwa mana a cikin duniya da lahira abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu masu neman aiki da sana'a Allah ka agaza mu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta kuwa gaba Allah ka shiga lamarin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عقباك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.